بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جراتي فتنا حياتي abin da ya zo a game da kashe macizai abin da ya zo a game da kashe macizai ما يقال في ذلك da kuma abin da ake faɗa a wajen kashe macizai ko abin da aka faɗa a game da haka hukuncin kashe macizai حدثني مالك ubaidullahi ya haya ce ma imam malik ya min hadisi عن نافع ya karɓo daga nafi'u عن ابي لبابه ya karɓo daga abi lubaba ان رسول الله صلى الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama عليه وسلم ya yi hani daga kashe macizai wanda suke gida ya yi hani daga kashe macizan da suke gida akwai saɓani a game da wannan da dangane da ma'anarsa akwai wanda suka ce magana ce wadda yake ta shafi kowane gari ko ina ma ba sai lalle madina ba akwai ƙauli da cewa a'a magana ce wadda yake ta keɓanta da madina a madina ne ba a kashe macizai na gida amma a sauran garuruwa a kashe macizai eh, na gida
وانا حدثني عن ibn مالك latin hadisi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga nafi'u عن صاحبته ولكن لعائشه ya karbo daga sa'iba wadda ita sa'ibata dinnan barariya ce ta aisha baiwar aisha ce ta yan tata ان رسول cewa الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga kashe ka- macizai التي في بيوت waɗanda suke gida jinnani jam'in jannu ne macizan da ke gida
الا اذا استثنيت بني illa zaɗufta ta yi ne sai ko ko ɗufiya ta yi ne sai ko wanda yake da ɗigo biyu mai zane biyu a bayansa wanda zanen nasa kamar kaba kamar eh, kamar launin kaba to wannan tayu ya halatta a kashe su والابتر sai kuma mai sa- ma- ma- mara jela wato wanda yake kamar wanda anan ake kiransa ɗan bida wanda yake bai da jela to shi ma wannan a kashe shi فإن- فانهما يحرقان بصرا domin su suna fyauce gani suna fyauce gani suna sabauta mata su ringa yin bari suna sabauta jefar da abin da yake cikunan mata yana suna sabauta barin mata wannan ta hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga saifi bararren ibn ablaha ya karbi daga isra'ibi bararren shamin zuhurata ya ce na shiga wani abin sa'id al-huriri na same shi yana yin sallah na zauna ina sauraron sa har ya gama sallarsa na ji motsi ƙarƙashin wani gado da yake ɗakin sai gashi ashe macijiya ce take motsi na tashi don in kashe ta in je shi eh, wato saifiyu an shi abu sa'ibi idan- in ji shi abu sa'ibi sai abu sa'idi ya nuna min cewa zauna yayin da ya sallama sai ya nuni zuwa wani ɗaki da yake gidan ya ce da ni kaga wannan ɗakin na ce ƙwarai na gan shi ya ce an yi wani saurayi a cikin ɗakin nan wanda bai daɗe da amarci ba ya fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wato bai daɗe da angwanci ba ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin ganuwa yana wajen yasta'zinuhu manzo Allah yana wajen sai saurayin ya zo yana neman izinin sa cewa yana so a masa izini za shi gida yace ya rasulullahi wa hudisu bi ahli ahadan kai min izini ina so in je in ga gida in sabunta sani na da gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izini yace ka dauki ta makaminka in za ka tafi gidan ka tafi da makaminka domin na jin tsoron ina jin tsoron banu quraiza gare ka kan banu quraiza su biyo ka ta baya su yi ma illa manzo Allah am wannan saurayi ya tafi wajen iyalinsa sai ya sami matarsa a tsaye a tsakanin kyaurayen kofa فأرادها birrumi sai sun kuya gare ta da mi- mashinsa أن يدعها don ya soke ta لا وأدركته Gaira- ki- ah, gairato kishi ya riske shi yaya shi da yake da amarya zai zo ya samu amarya a kofar gida
قالت sai matar ta ce لا تد- لا تد- لا za ta ajal hatta ta hula wata tsura mafi mai tuka kakka ce za ka yi min gaggawa ka bari ka shiga ka ga abin da yake ɗakinka ka ga abin da ya koro ni فدخل sai ya shiga فإذا هو sai بهويته ya ga macijiya ta nannaɗe jikin a- ta kwanta a kan shimfidarsa فركض فيها fara kaza fi haruma sai ya soke mashinsa a cikin macijiyar nan ثم عرض بها sannan ya fito da ita a jikin mashin فأثره في الدار ya kafa mashin a gidan da macijiyar ضربت العية في رأس أمه sai macijiyar ta raurawa a kan mashin حركت ميتا shi ma saurayin nan ya faɗi matacce aka kasa gane a cikin su biyun tsakanin macijiyar da wannan saurayin waye riga mutuwa saurayin ne ko ko macijiyar aka mutuwa nan ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce akwai wasu aljanu a Madina da hakika sun musulunta in kun ga wani abu daga gare su to ku sanar da su kwana uku in kun ga micijan nan sun bayyana gare ku ku sanar da su cewa in dai ku mummunai ne to ka ku sake bayyana in kun sake ganin su ku sake sanar da su in kun sake ganin su ku sake sanar da su fa in bada lakum ba da zalika idan dai macijin nan ya ci gaba da fitowa gare ku bayan wannan to ku kashe ya da shaitan ne ba musulmi ba idan da musulmi ne aka nema cewa inda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya yi abu aiko zai yi. har sau uku wato ah, akwai hadisi da turmuzi ya ruwaito ya ce hadisi ne kyakkyawa daga hadisin abi laila ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan miciji ya bayyana a gida to ku ce ku ce da macijiyar inna nas'aluki bi ahdi nuhin wa bi ahdi sulaiman ibn dawuda Allah tuziyana fa in to wato ku karanta mata wannan inna nas'aluki bi ahdi nuhin wa bi ahdi sulaiman ibn dawuda Allah tuziyana to idan bata ta ji gaba da dawowa bayan nan to a kashe ta kuma abu dawud ya fi da hadisi dai shi ma dai hadisin abi laila din ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an an tambaye shi daga macijan gida yace in kun ga wani abu daga macijan gidan nan a gidajen ku to ku ce an shudukumul ahad allazi ahza alaikum nuhu an shudukumul ahad allazi ahza alaikum sulaimanu an la tuzuna an shirkumul ahad allazi ahada alaikum nuhu an shirkumul ahad allazi ahada alaikum sulaiman Allah tuzuna to idan bayan nan kuka sake ganin su to ku kashe su ku kashe su to abin da ake mani da shi daga magana a wajen tafiya me ya dace idan mutum zai tafiya ya faɗa حدثني مالك ya ya ya ce imam malik ya min hadisi أنه بلغه ya cewa labari ya isan masa cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ajiye kafarsa alkafa alhali yana nufin tafiya yakan ce bismillahi alama anta sahibu fi safari wal halifatu fil ahli اللهم اغوي لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم اني اعوذ بك من وأساء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنزل في الوال والأهل بسم الله komai muna yin sa ne muna masu neman taimako da sunan Allah Allahumma anta sahibu fi safar ubangiji kai ne ma'abuci na a cikin wannan tafiyar tawa kana tare da ni a wannan tafiyar wal halifatu bil ali kai ne kuma mai mai min a iyali na kana kullum min da iyali na Allahumma zil lana al Allah muna roƙonka ka nade ƙasa gare mu ka nade ƙasa gare mu wa hawwin alaina safara ka sauƙaƙa tafiyar nan gare mu Allahumma ni a'udhu bika min asar safar ubangiji ina neman kariya da kai Allah ka kare ni daga wahalce wahalce ko tsanance tsanancen tafiya wa min ka'abatil munqalab da kuma bakin cikin dawowa Ah, wato mutum ya tafiya ya dawo da bakin ciki wa min su'il manzari fil mali wal ahli da kuma mummunan magana a cikin dukiya da iyali to
وحدثني مالك ya haya ce maliku ya min hadisi عن الثقة عنده ya karɓi hadisin daga wanda yake amintacce a wajensa عن يعقوب بن عبد ya karɓi daga wani abdullahi bin al-ashaddi ya karɓi daga musulmi bin sa'idin ya karɓi daga sa'id bin abi waqas بنت عتيق ya karɓi daga wani yar hakim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
من نزل منزلا wanda ya sauka mat- masauki a halin tafiyarsa فليقل أعوذ to ya ce a'udhu bi kalimati tammati min sharri ma halaka إنه لن يضره شيء lamarin da sha'anin inda ya faɗi haka a duk inda ya sauka ba abin da zai cuce shi har ya bar wajen ما جاء في الوالدة في السفر lewar rijali wanda sai abin da ya zo a cikin hukuncin kaɗaita a halin tafiya ga maza da mata me ya hukuncin mutum namiji ya tafiya shi kaɗai me ya hukuncin mace ta tafiya ita kaɗai haddasani maliku ya haya ce maliku ya min hadisi ya karɓa daga abdurrahman ibn harmalata ya karɓa daga amr ibn shu'aib ya karɓo daga ah, mahaifinsa ya karɓo daga kakansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce الراكب شيطان mahayi ɗaya mutum ɗaya ya hau dabba ya sa tafiya a gaba to wannan lalle shaidani ne والراكبان شيطان mutum biyu su sa tafiya a gaba su hau dabba su ta tafiya su biyu su ma shaidanu ne guda biyu ثلاثة ركب amma in sun kai uku to wannan ayari ne sun yi tafiyar wannan daidai ne ashe tuntuna akwai koyarwa ta shari'a ta yadda ya dace a ringa tafiya a galibi ko a yanzu da ba a mo- ba a dabba ake tafiya ba a mota su jewa abu ya fi samun mota in ya zama tawaye ko da wasu maɓannata ne in ba abin kaiwa ya kai- ya kawo ba suka ga jama'ar sun yawa motocin sun bullo da yawa a- a- a a- a bayansu sun taho da yawa to galibi janyewa suke ba sa cewa za su yi ɓannar sai dai in abin ya kai ya kawo amma in ba haka ba sun fi tare ɗaya eh, wannan za su yadda suka ga dama su yadda suka ga dama su tafi eh, ko su tare biyu su yadda suka ga dama su tafi amma in an kai uku to ai galibi sukan yi shayi sukan yi shayi to balantana kuma sanda ake tafiya akan dabbobi Ah, imamu malik ya ce irin wannan fa da aka ce mutum ɗaya ya tafiya ba daidai ba ne ko mutum biyu su tafiya ba daidai ba ne gara su kai uku idan tafiyar ta kai tafiyar kaso amma don gajeriyar tafiya to wannan dan mutum ya yi shi kaɗai ba laifi a ciki amma tafiya wadda take tana da ɗan tsawo shine aka ce a zam uku a kai uku tukun to
لا وحدثني مالك wato hadisin ya zo marfoyi amma akwai wani malami daga malaman sahabbai mujahidu mujahidu ibn jabr da yake cewa hadisin nan a ce marfu'i ne faɗa ce hadisi ne iyakarsa sayyidina umar amma malamai suka ce a magana nan ta mujahidu ba haka ba ne ya eh, fahimtarsa ce ta takaita in ba don haka ba ya zo ta fuskoki da yawa a matsayin hadisi marfu'i eh, wato akwai ruwaya daga shi abu jahilin an tambaye shi ai annabi ya ce alwari fi safar shaidanin wal islami shaidani shaidana ne ya ce a'a ba annabi ne ya faɗa ba ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki abdullahi bin mas'udin ba ya aiki hababin al'arati shi kadai ya aiki da hiyatul kalbi shi kadai ya ce a magana ce da umar ibn al-hattabi ya faɗa don ya kare musulmi don kada musulmi su ringa faɗawa cikin tarkon maɓannata To, وحدثني مالك a, yahaya ce maliku ya min hadisi عن عبد الرحمن ya karɓi daga abdurrahman ibn harmalata ya karɓi daga sa'id ibn musayyabi يقول da sa'id ibn musayyabi ya kasance yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الشيطان يهم ya hummu bil wahidi shaidan yakan yi nufi da mutum ɗaya in ya ga mutum ɗaya sai ya ga bara ya hake masa فإذا كانوا ثلاثة haka nan biyu ma in ya ga mutum biyu shi ma sai ya ringa nufin ya hake musu amma in suka kai uku to baya nufin hake musu eh wannan hadisin ya zo a wannan ruwayar mursali tunda sai da musayyabi tabi'i ne Ah, bayan manzo aka haife shi Ah, mahaifinsa musayyabu shine sahabi amma akwai waya da ta nuna shi sa ibn musayyib ya karba ne daga abu huraira wato sirikinsa shi sa ibn musayyib ya auri yar sayyidina abu huraira to وحدثني مالك ya haya ce maliku ya min عن hadisi سعيد بن ابي سعيد ya karba daga sayyidina abi sa'id al-maqburi kuma wannan hadisin daukan sa bisa umumi shi yasa sufaye sukan sa a cikin lazumansu abinda za a yi lalle a ɗariƙa cewa a ringa haɗuwa ana ambatan Allah yanda a yi ambatan Allah a halin kaɗai ta to kuma a haɗu a ambaci Allah saboda in kana ambatan Allah kai kaɗai shaidan ya iya cewa bara ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya auna ka ko bara ya taya kai gani amma idan ku da yawa ne to shaidan ya fi tsoron ya zake muku a sannan ko da mazauni ne na ambatan Allah wannan duban haka yasa za ka ga a ɗariƙu da yawa akwai maganar a haɗu a ambaci Allah akwai maganar a haɗu a ambaci Allah to wanda sani maliku ya haya ce maliku yamin hadisi ya kaba daga sayyidina abi sa'id al-maqburi ya kaba daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يهل لامرأة ba daidai ba ne ga macen da yake ta yi imani da Allah da ranar lahira تسافر ta ce za ta yi tafiya tafiyar da take ta kan yini da dare sai fa in akwai zu muharraminta sai fa idan akwai zu muharraminta namijin da ba aure tsakaninta da shi ba wai zarar dan uwanta ba tunda dan uwa ta yi zama wanda akwai auratayya wannan ba hanzari bane ai tafiya da shi dan da dan aminta mutumin da yake a da shi da ita duk kakanninsu ɗaya a ce uwa da uba ma wato ɗaya iyayensu shaƙiƙai ne amma duk da haka bai halatta ta tafiya da shi ba tunda akwai auratayya tsakaninsu a'a sai wanda yake ba auratayya a ce wannan ƙanin ubanta ne ubansu ɗaya da ubanta ko ƙanin uwarta ne a, ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya da uwarta wanda a sannan an san ba auratayya a tsakaninsu to wannan ne za ta iya tafiya tare da shi a, malamai suka ce idan an sami rukatun mamunatu jama'a ayari amintattu wanda akwai a matsabar mamalik sabani cewa dole sai kungiyar ayarin sun hada maza da mata ko koko da maza ne kawai ah, ta iya tafiya tare da su kamar a hajji to ah, wato a san ah, aka ce ta iya tafiya tare da su a cikin hajji idan hajji ne za ta yi ta iya tafiya da rukatul mamunatu in ba a samu zo haramun ba ko ba a samu mijinta da zai tafiya tare da ita ba to ما يؤمر به من العمل في السفر abinda ake umarni da shi na daga yin aiki a tafiya abinda ake umarni da shi a yi a halin tafiya حدثني مالك ya haya ce maliku yamin hadisi عن ابي عبيد ya karbo daga abi ubaidu عن عبد الملك bararren sulaimanu na abdulmaliki عن خالد بن معدان Ah, wato ya karbo daga halid ibn ma'adana يرفعه yana daga shi wato cewa daga manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya ya- ya faɗa قال manzala sallallahu alaihi wasallam ce إن الله تبارك وتعالى رفيق ubangiji subhanahu wata'ala mai tausayi ne يحب الرفق wa yana son a tausasa duk abin da za a yi a ringa tausasawa هنا ويرى به yana yadda da tausasawa ويؤين عليه yana taimako akan tausasawa ما لا يؤين abin da ba a عليه taimakawa bisa tsanantawa فإذا ركبتم ta zihin dawa bal ujuma in kun hau dabbobin nan da ba magana suke ba فأنزلوها ku منازلها saukar da ita inda ya dace a saukar da ita ba daidai ba ne ka hau dabba tafiyar da yake ta bukaci a ce ta ci abinci ka ce za ka ka tsaya ta ci abincin ba kai tafiya ka sa a gaba ka zalunce ta
فإن كانت الأرض ضربة idan ƙasa akwai fari فانجوا عليها me nake hafi maza ku sauri a kanta tun da ragowar tozanta tun daga ragowar tozanta ku yi maza ku yanke tafiyar in ya zama hanya ba abinci to raƙumi wanda shine dabba da suke tafiya a kai ah, yakan ajiye abincinsa ne a tozansa Ah, a hankali yana tafiya na tozan yana zubowa yana zubowa har kuma ya kai ga karewa sai na tozan ya kare shine kuma yake fadawa wani hali amma matukar na tozan nan akwai shi to sai ci gaba da amfani da shi to aka ce ku yi sauri a kanta kafin a ce na tozan ya kare a ce kun kai inda za a samu abinci wa alaikum bi sayyidil layli ina mata ko ku ringa tafiya da daddare inna la domin ƙasa akan naɗe ta da dare irin yadda ba a naɗe ta da rana wa iyyakum wa ta'rika ala tariqi ina hana ku daga cewa ku kwanciyar hutawa a kan hanya in dare ya zo ƙarshe kuka yi nufin bara ku huta kafin gari ya waye to ku ce za ku kanta kan hanya ai wasu sun dawo da sauri su tattake ku kuma an faɗa a hadisin fa inna ha na domin hanyoyin nan da hukun jawabi hanyoyi ne na dabbobi matattara ce kuma ta micizai micizai sau da yawa micizai yana cikin surkuki amma in dare sai ya fito rana am sai ya fito hanya ya ta wasansa Ah, in dare ya yi sai ya fito hanya ya ta wasansa shi wani waje ne ya je sabo gare shi don da ce yana cikin surkuki ko yana cikin rami Eh, sai dare ya yi sannan yake fitowa domin suka fito suka same ku komai na- suna iya muku
wa dasani malikum Ah, Ubaidullah eh, Yahaya ce Maliku ya min hadisi sumayyin mawla abi bakari ya karɓi daga Sumayyu Barare Abubakar an abi salih ya karɓi daga Abi Salih Salman ya karɓi daga Abi Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce السفر بدعة من العذاب tafiya wani bangare ne daga azaba يمنع أحدكم نومه yana hana ɗayan ku baccinsa ونعامه da abincinsa da tafiya da abin shansa فإذا قرأ أحدكم na hamatahu idan ɗayan ku ya biya bukatarsa a wajen tafiya من ta وجهه inda ya dosa فليعجل إلى to ya gaggauta dawowa gida ya gaggauta dawowa ga iyalinsa نعم. الأمر بالرفق في المملوك ba umarni da cewa a tausasa wa bawa cewa a ringa tausasa wa bawa
حدثني مالك Ubaidul- eh, haya ce maliku ya min hadisi أنه بعد- labari ya isa masa أنه بعد- cewa a huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dole ne duk mai bawa ya tabbatar ya bai wa bawan nasa abincinsa abincinsa wato abin da ya dace ya ci kuma yadda zai kosar da shi da kuma tufafinsa bil ma'arufi da alheri da eh, abin da ya dace da duban abin da ya dace ولا يكلف من العمل ba daidai bane a ce za a dora wa bawa aikin da ya fi karfinsa ba daidai bane don cewa ai wannan bawa ne a dora masa aikin da yake ya fi karfinsa wannan hadisin wanda yake yana cikin balagi ya fi malik hadisi ne ingantacce muslim ya ruwaito shi da isnadinsa cikakke to وحدثني مالك ya kuma akwai ruwa ma daga imam malik din wanda ya du- ya kawo isnadin cewa ya karbi daga ibn adlana shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga abi huraira Ah, ya haya ce maliku ya min hadisi أنه بلغه.
أنه بلغه labari ya isa wa imamu malik أنه عمر بن الخطاب cewa umar ibn al-hattabi كان يذهب إلى الأل- الأواني كل يوم ya kasance yakan tafiya saboda labarin kullum yawon sautin zuwa tudun madina duk rana asabar وإذا وجد tudun madina am- nan- a nan tudun a nan galibi a sannan gonakan mutan madina suke Eh, gonakan mutan madina sun fewa a nan wajen awali tudun madina to
نعم فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه idan ya samu bawa yana aiki aikin da ya fi ƙarfinsa ورى عنه منه sai ya sa- rage masa ya ce a ka rage ga iyaka wanda za ka وحدثني مالك ya ya haya ce maliku ya min hadisi عن أبيه أبي صهيب ya karɓi daga daga aminsa shine abu sa'id ibn malik عن أبيه shi kuma ya karbo daga mahaifinsa malik ibn abi amir kakan imam malik wanda shi aka sa wa su- sunansa aka sa wa imam malik ya ji usman ibn affana هو أحدهم shi damin maliku dinnan wato ya karba daiwa wajen usman ibn affan sai da na usman kuma ana faɗa cewa yana cikin mutum hudu da suka ɗauko gawar sai da na usman suka binne shi a baki a da daddare ya ji usman ibn affan yana hudu ba wa huwa yaqulu yana cewa لا تكلف نعمة غير ذات الساعة alkasba kan ku ce bai wadda kuke da ita ta ringa kawo muku kuɗi matuƙar dai ba tana da sana'a ba ku ce bai wanda kuke da ita ba mai sana'a ba wai ta ringa kawo wani abu to kar ku yi wannan إنكم متى كلمتموها domin ku duk sanda kuka ce sai ta kawo kuɗi gashi ba sana'a ta iya ba فكبر بفرجها sai ta je tana ɓanna tana kawo muku kuɗin لا تكلف السبيل كسبا har ku ce za ku ɗora wa yaro ƙarami cewa ya kawo kuɗi إنه إذا لم يجد sadaka domin in bai samu ba sata zai ya kawo sai zama an koya masa ya zai وأوفوا wa'ifu نعم ki ƙoƙarin kamewa za a afa kuma matuƙar Allah ya ba ku damar ku kame matuƙar Allah na ba ku damar ku kame to ku kame din وعليكم من الدائم من المتائم na da'imi bi ma tsara minha ina umarta ku ji sai Usman daga abinci da abin da yake ya tsarkaka ko ya daɗaɗa daga gare ta abinci ku ci wanda yake na halak eh, wanda wannan shine tsarkakar abincin wasu kuma suka ce a abinda ake nufi ku ci mai daɗi saboda in ku ci mai daɗin shine zai fi kawo kwanciyar hankalinku a kwanciyar hankalin shi zai ba ku dama ku fuskanci abin da kuka sa a gaba in hankali bai kwanta ba duk abin da aka ce za a fuskanta sai a kasa fuskantar sa yadda ya dace wannan yasa aka faɗa a hadisi tabbatacce daga wajen sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka yi kiran sallar magarba ya zamo gashi an kawo abincin dare to ku fara cin abincin sannan ku yi sallar saboda a fi fuskantar sallar yadda ya dace
ما جاءكم عليك abin da ya zo game da bawa da ba da kyautar bawa حدثني مالك
ya haya ce imam malik ya yi min hadisi عن نافع ya kama daga nafi'un عبد الله بن عمر ya ce daga Abdullahi bin Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce العبد إذا Bawa, idan ya nasiha ga mai gidansa na duniya ya tsaya ya masa aiki ya masa nasiha yadda ya dace وأحسن عبادة الله kuma bayan nan ya kyautata bautar Allah tabaraka wata'ala فله أجره مرتين za a bashi ladansa ninki za a ninka masa ladansa wato za a bashi ladan aiki biyu domin ya yi aiki da bin Allah ya yi aiki kuma da biyayya ga mai gidansa an umarce shi koyi biyayya ga mai gidansa jalaluddin suyudi ya ce akwai hadisai da yawa da yake sun zo da- game da wanda aka ninka wa lada a cikin mutane akwai wanda ake ninka wa lada in suka yi aiki to su in an tashi rubuta musu lada ko an tashi biyan su ladan ninka musu aiki wanda jalaluddin suyudi ya ce da na tsaya na bincika na bincika na bincika na tara guda talatin da wani abu shi ne na kawo su a baitoci inda nake ce ya ce wa fakultu na ce wajen mu a tafi ma rawai nahu annahu tusanna da hum ajru hawahu haqqaqa fa azwaju khairil halqi awwaluhum wa man ala zawjiha aw lil qaribi tasaddaqa وقارن بجود ذو اجتهاد أصابه والوروع سنتين والكتاب يصدق وعبد أتى حق الإله وسيده وعابر يسري مع الغني له تقى ومن أمة يشري فأدب محسنا وينكهها من بعده حين آتك ومن سن خيرا أو أعاد صلاته كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقى كذاك شهيد في البهار ومن أتى له القتل من أهل الكتاب فألهك وطالب العلم مدرك مدرك ثم مسبق وروعا لدى البرد الشديد فهجك ومستمع في خطبة قد دنا ومن بتأخير صدق أول مسلما وقع وهذا أثر مع إمام مؤذن ومن كان في وقت الفساد موفقا وعامل خير مخفيا ثم إن بدا يرى, يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتكى ومغتسل في جمعة عن جنابة ومن فيه حقا قد دا متصدقا وما يصلي جمعة ثم من أتى بذل اليوم خيرا ما فرئف مطلقا ومن خلفه قد جاءه من سلاه ونازع نعل إلا خير تسبقا وما شل ذات شيع ميت وغاسل يدا بعد أكل والمجاهد أهفقا ومتبع ميتا حياء من أهله ومستمع القرآن فيما روثقا وفي مصحف قراء وقاريه مضربا بتفهيم معناه الشريف محققا والجمع akwai jama'a taro a ta da yake ya zo a cikin abin da muka ruwaito cewa su waɗannan yusan alahun ajiyar ana ninka musu lada tabawu da suka tarar mu haƙaƙa abin tabbatarwa na farko na farkon su mata an ce ya halitta duk abin da ake bayarwa ga wata mace don ta yi biyayya ga mijinta to ana ninka haka a bayar ga matan fiyayyen halitta ana ninka haka a bayar ga matan fiyayyen halitta musamman kuma wadda take shugabansu wadda a ɗakinta manzo ya wafati bari ma tsakanin kirjinta ne da cinyarta ya wafati bai na saharin laha wa naharin wafatun laka kanat ya ni'ima hazal wafa'u sai kuma mace wadda ta yi sadaka ga mijinta mijinta bai da shi ita ko Allah ya hore da ta tashi yin sadaka sai ta ba mijin to ita in an tashi ba ta ladan sadakan ninka mata ake ko kuma wanda ya sadaka ga ɗan uwansa makusancinsa shi ma ana ninka masa lada sai kuma mai karatun ƙur'ani da kyar amma ta da cewa da kyar ke karatun ƙur'anin bai daina ba to ana ninka masa lada sai kuma mustahidi da ya dace mustahidi zai sa da hakim fa asaba fa lahu ajran sunataini sai kuma wanda ya alwala biyu wato wajen wanke gabobinsa na alwala zaro yana wankewa biyu ballatana kuma inda ya wanke fiye da biyun ya wanke uku yadda ake bukata to za a ninka masa ladan alwala sai kuma kitabe da ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ya ba da gaskiya da annabinsa ya ba da gaskiya da annabi Musa ko da annabi Isa da ko manzo Allah ya bayyana ya ba da gaskiya da shi wanda wannan nassun Qur'ani ma ya zo da haka ko ulaika yutawna ajrahum marratayn wa sayyidin da bawa da ya zo da haƙƙin ubangiji da kuma haƙƙin mai gidansa wa abiru sai ko mai tafiya ya sari da yake tafiya magani tare da mawadaci lahutuka da yake yana tsoron Allah duk da cewa yana tafiya da mawadacin nan Allah ya sa a gaba ba wai mawadacin nan ba ya ɗauke hankalinsa daga mawadacin ba ce ana bin mai kuɗi don kuɗinsa ba duk inda ya ma a yi ba za a samu a'a ko Allah ya haɗa ka da shi ɗin a ce ka bar dubansa ka tsaya duban Allah to sai Allah ya ninka ma ladanka sai Allah ya nuna ma ladanka sai kuma wanda ya sai baiwa ya koya mata ladabi ya koya mata ilimi yana mai kyautatawa kuma ya yanta ta wayan kiwa ya aure ta min ba'adihi bayan ya ladabtar da ita bayan da ya yanta ta to za a ninka masa lada sai kuma wanda ya bayyana alheri ya zama mutane suka gani suka ringa koyi to sai ya zama duk wanda ya ma sai an bashi ladan shi wannan ma kusan ya fi ninki tunda duk wanda ya za a bashi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah ko kuma wanda ya salla shi kadai ya zo sami jama'a za su yi saki kazaka jabanu haka nan mutumin da Allah ya yi shi matsoraci ne yujahidu za shaka amma tare da tsoron nasa yace ba dai Allah ya ce a yaƙi kafiri ba ba sai na yaƙe shi to shi ma sai a ninka masa lada wani daman zuciyarsa a tsaye take Allah Allah yake ma ga yakin ko fadan ya shiga wani ko a tsorace yake to shi yanzu wanda yake a tsorace in yi yakin ladansa ya ninka na wanda daman zuciyar tasa a tsaye take kaka na wanda ya shahada a kogi wanda ya shahada a kogi to shi ma za a ninka masa ladan ko kuma wanda aka kitabi ne suka kashe shi fa ulhiqa an raskar da shi da wayannan sai kuma wanda ya nemi ilimi wanda Allah ya sa ko ya sami ilimin to za a ninka masa lada wanda ya nemi ilimin bai samu ba za a bashi ladan neman ilimin amma in ya samu ya nema ya samu to za kuma a ninka masa ladan ilimin sannan kuma wanda ya cika alwala ana sanyi sanyi mai tsanani ana sanyi amma tare da haka alwala ta ba sama sama ya ta ba gashi ruwan na sanyi ne ba na ɗimi ba nan ana son yin ruwan na ɗumi ya yi ɗumi ai daɗin taɓawa ne da shi ko a shi wannan ruwan na sanyi ne amma kuma ya tsaya ya yi alwala cikakkiya to shi ma za a ninka masa lada fa haƙiƙa ka tsaya ka tabbatar sai kuma wanda ya je ya saurari hudu ba gaddana gashi yana kusa da liman don ya ji ya matsa kusa da liman safin awwalin musliman waka sai kuma wanda ya kare musulmi ta fuskar jinkirta sahu na farko kamar a wajen yaƙi yana sahu na farko ya hanga daga baya za a cuci musulmi ya dawo baya don ya kare wannan musulmi a wajen yaƙi to shi ma za a ninka masa lada ko kuma a'a a wajen sallah ne a wajen sallah ne ya fi ya a- a maimakon shi ya shiga cikin sahun ya kyale wani ya zaɓi wani da ya shiga cikin sahun to shi ma dai za a ninka masa lada ladansa ya fi- zai ninka da a ce shi ne ya shiga cikin sahun Ha- haka nan kuma wanda yake kiyaye sallar la'asar duk sallar zai la'asar to a cikin jam'i yake ya zama koyaushe la'asar ɗinsa a jam'i yake yin ta to za a ninka masa lada mu'azzinu sai kuma mai kiran sallah mai kiran sallah muwaffaka sai kuma wanda yake duniya ta lalace gaba ɗaya mutane sun koma yin albarkatai ba kiyayewa ba tsarewa amma shi ana wannan ɓannan ya tsaya tsayin daka abinda yake daidai shi za a abinda duk ba daidai ba ban yadda a yi ba wanda zai yadda ya bi ni ya bi ni wanda ba zai bi ni ba ya tafi to shi ma za a ninka masa ladansa sai kuma mai aikata alheri ya ɓoye alhali yana ɓoyewa sun ma in bada kuma in Allah ya kaddara wannan alherin da ya sai mutane suka sani tare da cewa yana ƙoƙarin ɓoyewa yura za a gan shi farihan yana mai munna da ganin tunda ganin zai sa wasu su yi koyi da shi ta yi a sa mai koyi da shi mustabshiran yana mai munna bin lazarta ga da matsayin da ya ɗaukaka domin yanzu ya zamo kenan wanda ya kawo tsari wanda a iya bi ba da farko ya fara bayyanawa ba don kaucewa riya Ah, yana kokarin ya ɓoye amma haka kawai sai Allah ya kaddara kuma abin da yake na alherin aka gano sai kuma ya yi munna da haka din to shi ma za a ninka masa ladansa an janabati haka nan kuma wanda yake wanka a juma'a daga janaba to shi ma ana ninka masa ladansa ma'ana mai saduwa da iyalinsa a juma'a shi ma ana ninka masa ladansa haka nan kuma wanda ya zama mutasaddiƙan ya yi sadaka fihi a ranar juma'a haƙƙan da gaske sadakar ranar juma'a ninka ladanta ake a kan sadakar wata rana sannan wanda ya taka da kafa ya je juma'a to shi ma ana ninka ladansa a kan wanda shi wani abu ya hau ya je juma'a ma sannan ma dai akwai hadisin da ya nuna ai duk wani alheri in kai a ranar juma'a ana ninka ma ladan fiye da wato ninkin yadda in a wata ranar kai a ka ninka masa lada mutlaka bisa wawaitawa kowane irin aikin alheri ne wa man hatbu qadahu min silahi sai kuma wanda mutuwa ta zo masa daga makaminsa ya je wajen yaƙi da makami ya daga zai sari abokin gaba sai ya kuskure abin yadda makamin ya dawo masa ya kashe shi to shi ma za a ninka masa ladansa shahidi ne ba ma kawai shahidi ba ninka masa ladan ake na alin da wanda ya cire takalmi illa hairin ta saba ga idan dan ya gaggawa aikata alheri ne ya cire takalminsa dan ya maza ya wani aiki na alheri to shi ma za a ninka masa ladansa tashi'i maitin sai kuma wanda ya taka da kafa wajen raka mamaci to ana ninka masa ladansa sai kuma wanda yake ya wanke yadan hannunsa ba da akalin bayan ya ci abinci wanke hannu bayan an ci abinci shi ma yana kawo ninka lada sai kuma wanda ya je yaƙi a hafaka amma zama bai nasara ba to sai a ninka masa lada yadda ya zo a hadisin musulun ko cewa idan runduna ta je yaƙi ta yi nasara ta samo ganima sai ya zamo rabin ladanta za a bata amma idan ta je ba ta yi nasara ba sai a bata ladanta cikakke ma'ana kenan an ninka mata ladan ko sai mai raka mamaci haya'an min ahlihi dan kunya daga ma'abotansa kunyar iyalin mamacin ya sa ya raka mamacin to shi ma ana ninka masa lada musulmin qur'ani wa mustamin qur'ani da kuma wanda ya tsaya yana sauraron karatun qur'ani ima da wasu a cikin abin da amintattu suka ruwaito Eh, wanda ya tsaya kara- jin karatun ƙur'ani eh, shi ma ana ninka masa ladansa في مستقيم lissafin yi ƙura sai kuma wanda ya ba da ƙur'ani ya zama ana karanta ƙur'anin nan to shi ma ana ninka masa ladansa sai kuma mai karanta shi mai fahimta bita fi ma'ana sharifi ta fuskar fahimtar ma'anonin ƙur'anin Wa yana mai tabbatarwa eh, karatun da yake shi na fahimtar ma'anan ne to wannan shi ma ana ninka masa ladansa to wannan baitocin kenan na jalaluddin musulmi karan kwallawacin Mm.
aka ce mai karanta ƙwar'ani da ƙyar amma bai fasa karanta ba Mm, su waye an koya masa yake da kuwa a irin wanda su su ba su karan an koya masa ba rigima ya sa sai ɗauki ko da haka din ne in dai bai samu wanda zai koya masa ba in ya samu ya zame masa wajibi to amma wani ko da ana koya masa din ma yana da nauyin fahimta Na'am.
shi yasa duk da haka da kira ke karanta wato wannan kana ma kenan a ce ya shiga وحدثني مالك بن هاشم عن كريم الحديثي دابالي يا اسلام مصر سوى وتبايوا لكن تتا دام عمر بن الخطاب سيدنا عمر يا جنتا تاي شقا إلى شقا يا يا تاي شقا إلى شقا يا يا ما تا يا يا أنا بنتي حفصة إيش قول لك إسا حفصته يتي جارية أهيك تجوس الناس ba ke ce na ga fiyangar ɗan uwanki ba tana keta mutane alhali ta yi shiga irin shigar 'ya'ya mata sai na mare ga haka bai dace ba Ah, akwai kuma ruwaya na daga gare shi cewa in ya ga kuyangi mata sun yi shiga irin ta 'ya'ya yakan ce da su yakan doke su da bulala ya ce wai kunna ya laka a tunna ata tashabbahana bil hara'iri wai wai na kunna ya laka a tunna a ta tashabbahana bil fara'iri bil bil hara'iri to alhamdulillah sun kwana kitabul bayatu ko
اللهم صل على سيدنا